برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فابدله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله shafi na nawa to kawaidi shafi na biyu to muna mu shafi na uku ne bismillahir rahmanir rahim al qudratu iko wajibatu lillahi ta'ala sifa ce matabbaciya ga zatin Allah ta'ala Allah shine mai cikakken iko na hakika duk wani mai iko ikonsa majazi ne ba hakiki ba Allah shine mai hakika ne iko wanda ba a iya tilasta masa wal iradatu da nufi Allah shine cikakken mai nufi wannan sifa wajibatu lillahi ta'ala matabbaciya ce ga Allah ta'ala wal ilmu sifa ta ilimi sani wajibun matabbaci ne lillahi ta'ala ga Allah ta'ala wal hayatu rayuwa sifa ta rayuwa wajibun lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wa sam'u ji wajibun lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wal basaru ga gani wajibun lillahi ta'ala matabbaci ne ga Allah ta'ala wal kalamu da zance wajibun lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah ta'ala wa ha'ula'i waɗannan sifofi guda shida hunnal ma'ani su ne ake ce musu ma'ani guda bakwai kai sifofi guda bakwai su ake ce musu alma'ani to alhamdulillah sai ne aka bari shafi na nawa shafi na sha biyu fasulun rabewa insha Allah za ta ayyanatin najasatu idan najasa ta ayyana bi ma'ana ta bayyana aka gane ga gurbin da take a jikin tufafi ne ko a jikin ɗan adam ne to gusila mahalluha a wanke mahallinta idan a jikin tufa ne ba sai an wanke tufan duka ba iya gurbin da ta taba shine ya zama wajibi a wanke in ma a jiki ne na ɗan adam iya gurbin da ta ayyana ta bayyana iya nan da ya zama wajibi a wanke ba sai ya yi wanka ya wanke jiki gaba ɗaya ba. Fa inir tabbasat amma idan ta rikitar ko ta fantsama ba za a iya gane inda ta taba da inda ba ta taba ba. To idan tufa ne gusular saubu kulluhu a wanke tufafin nan dukkansa gaba ɗaya. In kuma jiki ne na ɗan adam najasa ta fantsama aka kasa gane inda ka taba da inda bata taba ba to yin wanka ya zama wajibi ya wanke dukkan jikinsa domin da wannan ne yake gusar da shakku in ya wanke wani guri bai wanke wani guri ba shi da kansa zai dinga kokonto anya bai yi sallah da najasa ba ita kuwa ibada ba a yi ta akan shakku akan yaƙini ake yin in ya wanke tufan nan gaba ɗaya to yana da yaƙinin najasan nan ya wanke ta duk inda ta kaba wa man shakka fi isabati najasati wanda yayi kokonto a cikin samuwar najasa yana kokonton najasar nan ta taba shi ko bata taba shi ba to nazaha yayi yayyafi bi ma'ana ya yayyafa ruwa a gurin da yake kokonta ka gane ya tabbatar abin najasa ne gashi shakkun da yake ya taba shi ko bai taba shi sawa'un a tufafi ne ko a jiki ne to ya yayyafa ruwa a gurin da yake kokonto din wa in asabahu shay'un in kuma wani abu ya same shi shakka fi najasati amma yana shakku cikin najasar abu abin ya taba shi gashi ya tabbatar gashi yana gani a jikinsa shakkun da yake yi abin najasa ne ko ba najasa ba to fala nazaha alaihi babu yayyafi a gari ba yayyafa ruwan ma in shakkun cikin taɓawa ne yana da yaƙinin najasar abun yana da yaƙini abun najasa ne ko kwantan da yake yi akan ya taɓa shi ko bai taɓa shi ba to shi ne aka ce ya yayyafa ruwa inda yake ko kwantan najasa ta taɓa ko ba taɓa wannan kuma abun gashi ya taɓa shi yana da yakin abin ya taba jikinsa amma yana shakkun shi abin najasa ne ko ba najasa bane to wannan ba wani yafi a gari ballantana in shakkun guda biyu ya haɗu yana shakkun wannan abin najasa ne ko ba najasa bane kuma yana shakkun abin ya taba shi ko bai taba shi ba wannan kan babu magana yayyafa yana shakkun abin najasa ne ko ba najasa ba ma ko ya taba shi aka sai ba yayyafa ballantana yana shi kansa abin yana shakku najasa ko ba najasa ba kuma yana shakku abin ya taba shi ko bai taba shi ba wannan duka fara nafa alai babu yayyafi gare shi to alhamdulillah Amen. Asma'u Shafi. Shafi za ashirin da nawa. To ina za mu tashi? Na'am? Wata shahudu ka ga yin tahiya? Sunnatu sunna ce. Mhm. Wata shahudu yin tahiya sunnatu sunna ne wa lafzu lafzin tahiyan shine at-tahiyatu lillahi da da dan zai so sun tabbata ga Allah az-zakiyatu lillahi alkakan gaisuwa sun tabbata ga Allah at-tayyibatu salawatu alkakan salloli sun tabbata lillahi ga Allah assalamu alayka amince Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da jinkan Allah wa barakatuhu da albarkatunsa assalamu alayna amsa Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin amsa Allah ya tabbata ga bayin Allah salihai ashhadu na shaida Allah ilaha illa Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu babu abokin tarayya a gare shi wa ashhadu na shaida anna muhammadan hakika annabi Muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne wannan ita ce tahiyya ta sallah fa in sallamta ba'da haza idan kai sallama bayan wannan tahiyya zuwa abduhu wa rasuluhu amma a mazhabar malikiya ajza ka ya isar maka ko a tahiyyan karshe ka gane ai amma a mazhabar mali a shafi'iyya su dole sai ka kawo salatin ibrahimiyya in kai sallah har kai sallama ba ka yi wa manzan Allah salati a cikin sallar ba baka da sallah a shafi'iyya su salati farilla ne a cikin sallah su kuma malikiya yin salatin sunna ne a tahiyya ta ƙarshe saboda haka nan a malikiya ce maka fa in sallamta ba'da haza ajza aka idan kai sallama bayan wannan kauli na abdu wa rasuluhu ya isar maka sallah ta inganta wa in shi ta amma in ka so a babi na mustahabi kulta bayan ka ce wa ashhadu anna muhammada abdu wa rasulu a ta yankance sai ka ce wa ashhadu anna allazi jaa bihi muhammadun haqqun wa ashhadu la shaida anna allazi jaa bihi muhammadun haqiqa abun nan da annabi muhammadu ya zo da shi shine musulunci da alqur'ani haqqun gaskiya ne وأن الجنة حقيقة الجنة حق قسياني وأن النار حقيقة وتا حق قسياني وأن الصراط حقيقة صراطي حق قسياني وأن الساعة حقيقة لوكة تاشن القيامة آتية تنازوة لا ريب فيها باب كوفنتو أتكنتا وأن الله حقيقة أبنجزي الله yab'asu man fil qubur yana tayar da wanda suke cikin kaburbura duka wannan kana iya karawa bayan ta ce abduhu wa rasulu har zuwa kuma salatin da zamu shiga nan gaba insha Allah alhamdulillah sai ne zakariya iziya shafi dari da ashirin da nawa ina za a tashi wani ada'iha arba'atu shuruɗin shafi na ɗari da ashirin da ɗaya. Wani ada'iha jiya mun yi shuruɗin wujubi, sharuɗoɗin wajibcin juma'a kafin da wajaba a kanka sai ka cika wancan sharuɗa. To yau kuma za mu shiga sharuɗa na tsayi da juma'a, kafin a kafa juma'a a gari, ko da ka cika wancan sharuɗa. to sai an cika wannan arba'atu shuruɗin sharuɗoɗi guda hudu shine ada'iha wali ada'iha ga bayan da juma'a arba'atu shuruɗin akwai sharuɗoɗi guda hudu bayan ka cika wasa sharaɗi na wajibi al'awwalu sharaɗi na farko al'imamul muqimu a samu limami mazauni ba matafiyi wanda juma'a ba da waje ba a kansa ba kasan ba ta waje ba akan matafiyi ba to fala ta sihu juma'a ba ta inganta a fuzazan a yayyanke bi ma'ana a fuzazan mutum am ai musa alfazu ko mutum daya salawatul khamsu ba sai rasa sallah ke kadai ba zai ba to kar sa juma'a kai kadai ba za ka yi juma'a ba sai dai kai azhar shine ma'anar ba ta inganta a kuzazar a yayyanke ka gane ai kamar yadda ake yi yanzu masallatan salawatul khamsi barkatai a gwangwami daya masallaci uku ko hudu yanzu wannan gwangwami na muna da masallaci ga wannan ga nasu bin gire ko yawa wani gwangwamin ma ko wani layin masallatai hudu wani masallatai biyar to ba za a yi juma'a a irin waɗannan masallatan ba wala bi imamin musafirin haka nan ba a yin juma'a da limami matafi wato wanda yake yin kasar juma'a ba ta waje ba a kansa ba a sani sharadi na biyu aljama'atu a samu jama'a isassu wa hiya gairu mahduda amma jama'an nan ba a iyakance ta ba bi adadin makhsusin da wani adadi abin kebancewa mazhabar malikiya ba ta kayyade ga iya adadin jama'ar da ake fara yin juma'a da su ba walakin sai dai la tujizu minha salatatu mutum uku ba sa isuwa yin juma'a ko da sun sun cika wancan sharuɗa adadin su bai kai na yin juma'a ba walal arba'atu wala mutum hudu ba sa isa yin juma'a wa ma fi ma'ana zalik da abin da yake cikin ma'anar wannan abin da yake cikin ma'anar uku shine mutum shida in an linka uku abin da yake cikin ma'anar arba'atu shine samaniya mutum hudu a mutum takwas duka ba sa isa yin juma'a bal bali dai la budda an yakunu adadan ba makawa sai jama'an nan sun zamanto wani adadi ne ka taqarrabihim qaryatun da alqarya take tabbatuwa da su mutum uku ko hudu in aka yi wani biyu za ka iya zuwa garin ai ba kowa ko in lokacin damuna ne wata kila ga an tafi gona ko in lokacin su ne an masunta ne duk sun tafi kamun kihi ka zo gari ba kowa ko idan mafa idan yan kasuwa ne wata kila ran wata kasuwa in ka zo duk ba sa nan sun tafi cin kasuwa in an bar mutum ɗaya kaga mutum ɗaya ko ai ba zai yi jami'i shi kaɗai ba to irin wannan adadin da gari yake iya watsewa ya zama ba kowa ba a kafa juma'a a irin wannan garin ina fata an gane sai sun zamo adadi ne da ƙaryatun alƙarya ta taƙarra take tabbata a yi san wa ƙarra fi buyutu kunna istikirari ake nufi tabbata yanzu garin nan duk halin da ake ciki in ka zo sai ka samu mutanen da sun kai mutum ɗari a wai kan ya ƙarya dai ko duk juyin da za a yi ko lokacin boko haram da mutane suka yi ta gudu aka yi ta yi hijira ai akwai mutane a garin ko ba juyin da za a yi ko lokacin damuna sai a ji an tafi gona garin ba kowa ko an yi irin wannan sai ka samu mutum ya fi tsari ko ran kasuwa ne an ce a ji an tafi cin kasuwa wani gari sai ka tarar da mutane a garin wanda ko waɗancan ba su dawo ba sai isa su yi juma'a ina fata an gane shi ne abin da yake nufi a nan alƙarya tana tabbatuwa da su mustagnina kuma masu wadatuwa ne algairihim ga barin wa'yansu ko mutanen ƙauyuka ruwa ya hana su fitowa ko aikin gona ya hana su fitowa ko kiwo ya hana su fitowa su da suke garin sun wadatu ga barin wa'yansu ko mutanen wasu ƙauyuka ba su zo ba su za su iya yin juma'a mun gane wannan abin da ake nufi ba sun wadatu ga barin wa'yansunsu ko wasu mutanen wani gari ba su zo ba ba za ma a gane wasu gari ba su zo ba amini na ala anfusihim kuma su zama amintattu ne ga kawunan ba sa zaman ɗarɗar zaman wasu za su iya kawo musu hari su kore su ko su watsar da su a garin ya zama garin ya wace suna da aminta suna amincewa kawunan to sannan ake kafa juma'a irin wannan guri wa hadha al-adad wannan adadi da muka faɗa shartun sharadi ne fil ibtida cikin fara juma'a kafin a fara juma'a a gari sai an cika wannan sharadi la fi dawami ba cikin dawama ba idan an cika wannan sharadin an fara juma'a ana yi wata da watanni ko shekara da shekaru sai kuma wani hali ya faru ko halin fari yunwa ta sa garin ya wace ka gane yayi ko mayaka suka kawo hari ana cikin sallar juma'a sai wani abu ya faru ko aka ce ga yan boko haram nan sun shigo ko ga kidnapper ko bandit da wanda in an ji labarin su gudu ake saboda za a zo su kakkashe mutane su rusa gidaje su kona dukiyoyi to an fara juma'a sai aka ji kururuwa na irin waɗannan azzalumai fa ilin faddu min khalfil imam idan ma mu suka watse a bayan liman ana cikin sallar juma'a sai aka ji daramu an bom ya tashi aka ce ai yan boko haram ne ga sunan sun shigo sai mutane suka watse a bayan liman wa bakiya minhu musna ashara sai mutum goma sha biyu suka wanzu suka tsaya su ba su gudu ba li salami har zuwa sallamar liman sahat sallah ta inganci kaga mutum goma sha biyu ai ba su cika wancan sharadin na istiqrari ba ko amma tunda an cika sharadi a farko ana yi sai kuma wani hali ya kama mutane suka watse to in an samu mutum goma sha biyu da suka tsaya bi salami har zuwa sallamar liman banda shi an samu mutum goma sha biyu da suka samu raka'a biyu cikakkiya to sahat sallar juma'a ta inganta wa illa idan da yayi sallama ya juyo mamun da suka yi rage ba su kai mutum goma sha biyu ba to fala juma'a bata inganta ba sai ya tashi a yi mar iqama sallar azhar wannan satin babu juma'a a gari ka gane ai wannan an gina shi ne akan abin da ya faru a zamanin manzon Allah ka gane ai lokacin da manzon Allah yana hudu ba sai fatake suka kawo kayan kasuwa a garin Madina fatake yan kasuwa masu zuwa fatauci da raƙuma wata da watanni ƙasar Sham ko ƙasar Yaman to sun shigo daidai manzon Allah yana hutuba ba ma sallah ba yana kan mimbar yana hutuba a al'ada in suka shigo suna buga tambari wanda ake alamta cewa fatake sun kawo kaya duk wanda yake da sha'awar sayan kaya ko sari ya je ya saya tun kafin yan gari su sare ya saya da tsada a hannun ka san a hannun baki ko fatake da suka suka so daga nesa an fi samun arha in baka saya a hannun su ba har yan kasuwar gari suka sale sai dai ka je kasuwa ka saya a hannun yan sale to a irin wannan yanayin ne maza Allah yana gudu ba sai aka buga wannan tambari gaba daya masallacin ya yoye aka watse mutum goma sha biyu su suka tsaya suka saurari gudu ba duk yawan musulmi a wannan lokacin a garin Madina fa wanda duk musulmi ne in ba munafukai da yahudawa ba kuma munafukan da su ake sallah amma aka waje aka bar manzon Allah da mutum goma sha biyu suna kula na kuma shine a cikin suratul juma'a Allah yake cewa wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga wani kasuwanci aw lahawan ko wani kishi da gangan nan da ake bugawa in faddu ilaiha sai su watse zuwa ga wannan lahu da tijara wata rakuka ka'ima sai su kyale ka a tsaye akan mimbari kana hudu in sun dawo kul ka gaya musu ya rasulullah ma inda Allah abin da yake wajen Allah na lada da falala da sun tsaya khairu shi ne mafi alheri min Allah akan zangan nan da ake bugawa wa min tijara da kuma kasuwancin da suka wade zuwa gari ka gane wallahu khairu raziki Allah shine mafi bitu masu arzuka kasuwancin nasu ba shi zai arzuta su ba in Allah zai arzuta su wannan abin da ya faru kenan a wannan lokaci to sai malikiya suka yi kiyasi da wancan tun da manzo Allah bai fasa yin juma'a ba sai ugu kan ugudu sai ya zama an ɗauki sharadi in waɗanda suka wace din sun bar mutum goma sha biyu tare da liman ko a hudu ba ko a sallah to sahat sallah ta inganta wa illa in ba su kai mutum goma sha biyu ba to fala juma'a ba ta inganta a salisu sharaɗi na uku aljami'u shine masallaci jami'u kasan ma'anar jami'u mai tarowa masallacin da zai taro mutanen gari gaba ɗaya girmansa da harabarsa da titunan da suke kewaye da shi zai iya kare mutanen gari shine ma'anar jami'u aljami'u ba suna Allah bane إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ربنا إنك جامع الناس لأن الله ريب في اسم فائل جامع من تارا to masallaci ne da zama jami'i wanda yake talowa mutanen gari masallaci da aka gina shi kamar shago ko kamar rumfar kasuwa wannan bai halatta a yi juma'a cikin shi wala ta sihu fi gairi wani masallacin da kaga shagon nan haka yake ba yi da haraba sai dai a kare titi ko fasa a ce wai shi ne za a yi sau to ina juma'a za ta yi a nan ba a san juma'a ba an bar ka'ida duk wanda ya yi juma'a irin wannan masallacin ba yi juma'a saboda da sharaɗi ne daga cikin sharaɗin tsaye da juma'a a samu jami'i ma'anar jami'u ko mun faɗa mai tattalowa wanda zai taro mutanen gari gaba ɗaya to wannan ko mutanen layin ba zai ɗauka ko mutanen layi ba mutanen anguwar ba ba zai ɗauka ba to fala ta sihu juma'a ba ta inganta fi gaire cikin wani masallacin da ba jami'i ba wala ala saɗi juma'a ba ta inganta akan rufin dakin ɗin masallaci a cikinsa ko a harabarsa ko a turkul muttasilatu ilai ake yin juma'a amma ba a yi a saman masallaci a saman tsoro ko saman dakin ɗin masallaci wala fi baiti qanabibihi wala a cikin ɗakin fitulu alkuki da ake gina ko ɗan ɗaban ɗaki da ake kamar aljihun masallaci da ake ajiye taburmi da fitulu da sauran tsintsiya da abin amfani kar ka shiga cikin irin wannan ɗakin ko a haɗe shi a jikin masallaci in dai an masa ƙofa da za a shiga a fita a kulle to kar ka shige shi ka shiga ƙwalai masallaci ko in masallaci ya cika ka shiga haraba ba a yin juma a cikin wannan baitul qalatil alkuki wa fi ma'anar jami a cikin ma'anar masallaci da ake masa jami'i mai karo mutane sai haƙƙin gairi a cikin haƙƙin waninsa to rihabuhu harabarsa tana cikin ma'anar jami rihabuhu din muta'alliqun da fi ma'anar jami rihabuhu haraba ta masallacin juma'a to fi ma'anar jami tana cikin ma'anar hukuncin masallacin juma'a in kai sallah a cikin sa sallah ta inganta in masallaci ya cika wa turku da hanyoyi titina almuttasilatu bihi wanda suke saduwa da masallacin titin da yake haɗe yake zuwa ya samu ga masallaci idan kai juma'a ci juma'a ta inganta amma da sharaɗi idan ta salati sufufu idan sahu ya sadu da masallacin wa baqal masjidu masallaci ya yi kunci imana ya cika sai masallaci ya cika sannan kai sallah a haraba sallar ka ta inganta in akwai guri a cikin masallaci ka fito haraba ba ka da sallah in masallaci ya cika haraba ta cika to idan ka fito kan titi da yake saduwa da masallacin in kai sallah ta inganta in haraba ba ta cika ba kai sallah akan layi ba ka da sallah akan layin ma sai sahun ya sadu daga inda ka tsaya har zuwa jikin masallacin ko haraba ta cika masallaci ya cika amma a titin sai ka zauna a can gefe baka zo ka jona sahun da ya sadu da masallaci ba shi ma baka da juma'a kaga nan mutane da yawa suna barin juma'a ba su sani ba sharadi ne ana fitowa haraba ko titi idan ta salati sufufu idan sahu sahun ya sadu da masallacin wa zaqal masjid kuma masallaci yayi kunci arrabi sharadi na hudu al khutbatu hudwa sharadi ne juma'a ba ta yiwa sai da khutba kuma huduban nan ana yin ta qabla salati kafin ayi sallar juma'a ba irin na idi daga zuwa ayi sallah sai ayi da sallah ta ga ayi khutba ana yin ta ne qabla salati kafin sallah wala da zuwa khutbatu hudubar juma'a ba ta inganta illa bi huduril jama'ati allati tan'aqidu bihim al-jumu'at sai da halartowar jama'a da juma'a take kudurwa da su waɗannan jama'a ne juma'a take kudurwa da su sune mutum goma sha biyu da muka bala a baya. Liman ko lokaci ya yi ko zawwal ta yi in ka fito ka ga mutanen da suka zo ba kai mutum goma sha biyu ba sai ka zauna a kan mimbari ka jira. Sai an samu adadin nan ya cika sannan ka tashi a kira sallah ka fara hudu. Ka gane ai idan ka zauna lokaci ya ja ya ja har mukutari yana neman zuwa tsakiyar mukutari adadi bai cika ba sai ka sauko a yi kiran sallah amma ya kama ku sallar azza saboda ne ba a yi kai hudu ba ba har sai adadin da ake nema ya cika saboda sharaɗi ne na juma'a daga an gama hudu ba ake yin sallah ba za ka yi hudu ba da mutum bakwai mutum takwas mutum goma kuma a gama adadi bai cika ba a zauna zaman jiran mutane saboda haka tun farko la tasulu khutbatu khutbar fata inganta illa bi hudurul jama'a sai da halartowar jama'a allati wanda tan akin bi humul jumu'atu juma'a take kudurwa da su su da mutum goma sha biyu to mun gama sharuɗoɗi guda hudu sauran mu taji wani sahabu zinatu bi hasan siyabi gaba Allah ya san mu shi za mu tashi alhamdulillah sai me risala ta ji daidai ɗari shida da talatin da bakwai to na za mu tashi kamar dani ɗari shida da talatin da bakwai wa kazalika yakunu ma baqiya lil ikwat wal akawati haka nan ma baqiya abin da yayi saura bayan an cire rabon mata da rabon uwa tunda ba ɗa ba jika babu uba to abin da ya rage ya kunu yana kasancewa lil ikwati da ƴan uwa maza wal akawati da ƴan uwa mata za su raba shi lil zakal misul hazzi unsayin idan mata ce a gado babu uwa ba ƴaƴa babu jikoki babu uba to za a ba matan na rubu ɗaya bisa hudu sauran kashi ukun sai ƴan uwa shaƙiƙai ko ƴan uwa ne abai su haɗu su yi zakari musu da hajjul unsayaini in kuma uwa ce tare da ƴan uwa za su yi gado to za a ba ta sudusi dan ƴan uwa in sun kai biyu zuwa sama za su tada ita daga sudusi ta koma sudusi in aka ba ta ɗaya bisa shida to sannan kashi biyar ɗin nan za su ɗauka su yi zakari musu da hajjul unsayaini in kuma sun haɗu duka ga uwa ga mata kowace a bata haƙƙinta mata a bata rubuta tun da ba ɗa ba jika uwa a bata sudusi tun da ƴan uwan sun kai biyu zuwa sama abin da ya rage ƴan uwa shaƙiƙai ko li'abbai maza da mata su ɗauko su duk zakari min da hajji sun sayi fa in lam yabqa shay'un idan ba abin da ya rage to fala sha lahum ba abin da za a ba su ina fata an gane idan ba abin da ya rage ahalin sihami din sun haɗu ta san wanda juyi za a yi a rasa komai shi ne mutumin da ya mutu ba yi da uba ba ‘ya'ya ba jikoki amma ya bar uwarsa ya bar matarsa ko mataye ya bar kakansa da ya haifi uba kaga kaka ai baya kore yan uwa uba dai in yana nan dan uwa ba yi da gado amma kaka baya kore dan uwa to fa tunda ba da ba jika matan nan dole a bata rubu in an kasa sha biyu za a bata uku shine ɗaya bisa hudu na sha biyu ko domin uku uku sau hudu shine sha biyu ko an aka bata uku a cikin sha biyu saura nawa saura tara to ga kaka yana neman sulusi tunda ba ɗa ba jika nawa ne sulusi a cikin sha biyu shine hudu domin hudu sau uku shine sha biyu ko to a cikin taron nan da ya rage bayan an ba wa mata uku aka ba shi hudu saura nawa A'a, a cikin tarafa an ba shi hudu saura biyar. Eh? To ga uwa. Tana neman sudusi. Ka gane ai. Me zai rage? A'a, sudusi a cikin a a cikin sha biyu nawa ne biyu biyu biyu biyu sau shida ba ba shi da sha biyu ba to biyu za a bata a cikin biyar din nan saura nawa to abin da ya rage kenan kaga wannan da shi da babu yawa kusan ɗaya ne to in aka wani juyin kuma in akwai ƴan uwa da ummai ka gane ai kaga su ba gane su daban da ƴan uwa shi ya akwai ƴan uwa da ummai sun da shi suke nema eh walahu aku na hukutun fa li kulli wahidin minhum as-sudus dan uwa li ummi in ɗaya ne sudusi ake ba shi irin abin da aka bawa eh ita wannan uwar biyu kaga a saura nawa zai rage uku a cikin biyar din to in ya zama sun kai biyu su yan uwa li ummi zuwa sama fa in kanu akasara min zalika fa hum shuraka'u fi sulusi idan ba ɗaya bane li ummi sun kai biyu zuwa sama za a ba su sulusi to kaga dukiya za ta kare ga uwa ga mata ga kaka ga ƴan uwa ne ummai ga kuma shaƙiƙai suna neman asirci ko kuma li'abbai suna neman asirci to aka kasa sha biyu aka ba wa uwa uku an ba ta rubu ko aka ba wa kaka hudu an ba shi sulusi saura nawa shi ne muka ce saura biyar ba eh to ga ƴan uwa li ummai suna neman sulusi shi ma hudu ne to kaga kwaya ɗaya ne to shi ne nan malam ya ce maka illa an yakuna fi ahli istihami ikwatin li ummi sai dai in a cikin asalin wannan rabo akwai ‘yan uwa da ummai kamar da yanzu muka kawo su a ƙarshe. Akwai uwa, akwai kaka, akwai mata, akwai ‘yan uwa da ummai, akwai ‘yan uwa shaƙiƙai. In babu su ko akwai ‘yan uwa da ummai, kaga magada nau'i biyar ne. To in ya zama akwai ‘yan uwa da ummai wa kalba iya akun shaƙiƙo ga ɗan uwa shaƙiƙi can a gefe yana jiran asibiti kowa a bashi nasa abin da ya rage ya zo ya ɗauka sai kuma rago ya cinye ba abin da ya rage au ikiwatun ko ku ba ɗaya ba ne shakinki akwai ƴan uwa shakikai da yawa zukurun mazaje zalla suna jiran asibiti au zukurun wa ilasun ko maza ne da mata shakai da dukkan shakikai ma'ahum tare da ƴan uwa ne umai a wannan gadan to anan fa yusharikuna kulluhum dukkan shakikan nan mazansu da mata za su zo su yi musharaka su yi tarayya da alhiki wata min ummi ɗan uwa li ummai fi sulusihim a cikin wannan sulusun nasu da Allah ke fa'in kanu aka sanar min zalika wa hum shuraka'u fi sulus to sulusun nan nasu da aka ba su kashi hudu sai su ƴan uwa shakikai su ɗauko wannan ɗayan da ya rage da aka shi ne rabon da ya rage ai ai kasan da muka rage ɗaya ne ya rage an kasa sha biyu an ba wa uwa an ba matar aure uku an ba wa kaka hudu ba baka ce saura biyar ba eh yan uwa ne ummai suna neman sulusi nawa ne sulusi hudu a cikin biyar saura ɗaya ga kuma shaƙiƙai da suke uwa ne uba ɗaya maza da mata su kuma an ce kashi ɗaya shi da ya rage to sai su ɗauko wannan kashi ɗayan su dawo wajen ƴan uwa ummai da hudun nan da suka ɗauka su da shi ka gane ai shi da ta baka fa yakunu bainahum wannan sulusun zai kasance tsakanin su shaƙiƙai da li'umman bisa wa'i amma daidai wa daidai tunda su li'ummai suna rabawa ne maza da mata duk daidai wa daidai ne tunda dangin uwa ne mahaifa ce ta haɗa su da mai mutuwa babu jin zakarin su da hasu rubuta yi to tunda ku kun rasa a ɓangaren asibiti inda ake jin zakarin su da hasu rubuta yi kun dawo cikinmu ɓangaren uwa to fa irin hukuncinmu ne za ku yi aiki za ku ajiye maganar jin zakari a gefe tunda ba asibiti ne ya kawo ku ba gadon ƴan uwa ne in kuka shigo ba za ku nuna mana fawa ta ƴan uba ba za mu yi zakarin dole har su yi ka gane ai saboda sunan dangin uwa ne kuma abin da ya sa shari'a ta hukunta wannan su waɗancan shakikai ba ana ga sun kusa da mai mutuwa ba to an yi wani juyi rago ya cinye gado su ban samu asirci ba to su waɗannan li'ummai da waɗancan shakikai an duk uwace ta aiki ko ai ba ku kaɗai uwa ta haifa ba ku ƴan uwansa ne na wajen uwa ko to mu ma uwa da uba muka hada da shi mun ajiye dangin uba mu ma ai uwa da ce ta aife mu ko to ba za ku biyo ba za mu shiga cikin ku ni daidai wa daidai wa hiya al farilatu wala ita ce rabon gado allati tusamma wanda ake ambato al mushtarika a balyin tarayya in ce mushtarika wanda ƴan uwa shakikai za su rasa su gudo wajen ƴan uwa umai sai ku kawo su da sunan mu raba daidai wa daida inda ba ku kadai uwa ta haifa ba mu ma uwa ce ta haife ka gane ai ita ce ake ta wata mushtarika walau kana mun bake ikwatan li abi amma da wanda yayi saura a gadan nan bai samu ba yana jiran asirci ikwatan li abi dan uwa li abai ne a gadan babu shakikai dan shi mutumin da ya mutu bai bar uba ba bai bar ƴaƴa ba bai bar jikoki ba, amma ya bar uwarsa, ya bar matarsa, ya bar kakansa, ya bar ‘yan uwa ne umai, ya bar ‘yan uwa ne abai. Babu shakikai. To, ka gani abai suna tsayawa a matsayin shakikai, amma banda a cikin irin wannan mushtarika. Saboda ne, lam yusharikul ikwata lil ummi. ‘Yan uwa ne abai a irin wannan gumurzin in ya faru ba za su yi tarayya da ɗan uwa da umbai ba saboda ne likurujihim an wiladatul ummi saboda fitar su daga haihuwar uwar da ta haihuwar nan da mutuwa su ma shakikai abin da suka zo su ma uwar ce ta haife su ne mutuwar da su din ba uwar su da uban su ɗaya ba su shakikai su waɗancan uwa uwar su ɗaya to sun dawo don waɗancan ne saboda su ma uwa ce ta aiki. Yawwa ku kuma wannan uba kuka hada, ku tsaya a asibitin ku, in kun samu a asibiti ku zai ku yi min zakarin zuwa da kun tsaye ne, in kun rasa a can to ba za ku shigo cikin ɗan uwa ne umai ba duk kurujihim an wuladatin umi. Saboda fitar su daga haihuwar uwar wannan mai mutuwa. Su ma waɗancan da alfarmar da suka samu saboda uwarsu ɗaya da mai mutuwa bayan sun hada uba ɗin wannan ita ce ake kai mata mushtarifa in ya zama shakikai da ummai sun haɗu a cikin sulusi za su raba shi daidai wa daidai babu yin zakari to wannan shine gurbin da ɗan uwa ne abai ba sa iya tsayawa a matsayin shakikai amma duk sauran rabon gado duk juyin da za a yi idan ɗan uwa shakiki ya cancanci gado sai ya rasa babu sai ya zama babu shakiki amma akwai li'abi dan uwa li'abi shi zai tsaya a matsayin dan uwa shakikin nan sai a cikin mushtarika ita kadai inda shakiki yana nan zai sai yayi tarayya da dan uwa li'ulli amma tunda babu ba zai zo ya shiga cikin su ba da kurujihim an wiladatin ulli saboda fitar su daga haihuwar uwa to alhamdulillah sai ne نعم لو حاشية مبارك إجابة لكن إيه تكيس ina za mu tashi ɗari biyu da nawa ɗari biyu da ashirin da biyu ina za mu tashi wani ne sittu shara'id wani wujudihi sittu shara'ida ga wajibcin yin taimama akwai sharuɗoɗi guda shida kafin taimama ta zama wajibi ka ƙaurace wa alwala ko wankan janaba ka yi taimama kuma sallar ka ta inganta to sai ka cika sharuɗoɗi guda shida wahiya ita ce al-islamu musulunci kahiri ko ya yi taimama ba ta yi ba ba ta tsarkake shi ba wal bulugu da balaga ba ta waje ba sai akan balagagge wal aqalu da hankali ba ta waje ba akan yaro karami wal ifa'u da mil haidi wal nifasi da daukewan jinin haila da jinin biki din jinin nan yana zuba kaga nan babu janaba a ciki mai janaba zai iya yin taimama da janaba amma da jinin haila in dai bai dauke ba ko ta yi taimama ba ta tsarkaka ba ba dama ta yi sallah da wannan jinin inda yana zuba sai dai in ya ɗauke ta rasa ruwan wanka ta iya yin taimama ta yi sallah shi yasa nan bai ce maka a tsarki na haila ko biki ba a ɗaukewan jinin in ya ɗauke jini ai ta samu tsarki na ɗaukewan jini to wana kuma sai ta tsarkake domin yin sallah sharaɗi na biyar shine wa dukulul waqti da shigan lokacin sallah to ai yana tare da wancan wal kifaya da mil haidi wal nifas da daukewan jinin haila da jinin biki a matsayin sharadi ɗaya ne wa dukhulul waqti da shigan lokacin sallah wa adamil ma'i da kuma rashin ruwa dai Allah ya ce fa in lam tajidu ma al fatiyan ma musa idan tayyib aw adamul qudrati ko rashin samun yin iko alasti imali abu sayin aiki da ruwan akwai ruwan amma bai da lafiyar da zai iya tashi yayi alwala ko wankan janaba ko kuma a'a akwai ruwan zai iya yin alwala amma ba zai iya tashi ya ɗebo ba kuma bai samu ne ɗebo masa ruwan da zai taimama ko al'ada da zai alwala ko wankan ba wa shar'anil asirani sharadodi biyu na ƙarshe shine adabul ma'i da kuma dukhulul da adabul qudrati ko adabul ma'i da adamul qudrati ala sabilil badali abu satafankin musayyali ka gane ai rashin ruwa ko kuma rashin ikon rashin ruwa ne shine yasa aka musanya yin alwala da yin taimama ko rashin yin ko rashin ikon yin aiki da ruwan ko da akwai ruwan amma babu iko da lafiyar da za a yi aiki ko halin da za a yi aiki da shi shi yasa aka musanya alwala da yin taimama wannan shar'i ne ala sabilil badali amma sauran su shar'i ne na wajibi ka gane ai sai an cika wannan shar'i sannan in an rasa ruwa ko ikon yin aiki da ruwa ake yin taimama wa qad ashara ila ila al-awwali minhuma haqiqa malam ya risala yayi ishara zuwa ga shar'i na farko minhu ma daga cikin biyun ƙarshen shine adamul ma'i bai kawo adamul qudrati ba ma'al hukumi tare da hukuncinsa bi kauli da fallinsa da yace a tayammumu yin taimama ya zubu yana wajaba li adamul ma'i domin rashin ruwa kaga a sharɗani na albadal ya kawo na farko da shine adamul ma'i yace in ma hakikatan shine shari ko dai a hakika ne babu ruwa an tabbatar da yaƙini babu ruwan alwala bi Allah ya ji dalma a cewa bai samu ruwan alwala ba asalan kwata-kwata wa in ma hukuman ko kuma ga hukuncin rashin ruwa akwai ruwan amma shi yanzu a wajensa da ruwan da rashin ruwan duk ɗaya ne akwai ruwan amma shi yanzu hukuncinsa hukuncin rashin ruwa bi Allah ya ji da ma'an ya kafihi ga ruwan amma baya samun isasshen ruwan da zai ishe shi yin alwala ko wankan janaba yawa baya isa sa wudu'in da yin alwala aw gusulin ko wankan jama ko wankan janaba to kaga wannan ruwan da shi da babu aidi daya ko akwai ruwan amma shi mutumin yana cikin hukunci rashin ruwa saboda ruwan ba zai ishe shi ba wa sawa'u kuma daidai ne kada fi safari shi wannan mutumin da ya rasa ruwa ya kasance yana cikin halin tafiya ne aw fil hadari ko kuma yana cikin zaman gida ne wa sawa'un daidai ne kana safaru safara qasirin tafiyar tafiyar da ta kai ai kasaru ne amla ko ba ta kai ai kasaru ba tunda ya ce maka aw fil hadari mazaunin gida ma da bai fita ko ina ba in hali ya kama ya yi taimama ya yi sallah to balantana wanda ya fita tafiya ko ba ta kai kasar ba ya iya yin taimama inda ya cika sharadi wa sawa'un daidai ne kana musafiru sahihan shi matafiyin nan ya kasance mai lafiya ne aw mariban ko marar lafiya ne da ma'ayar cewa ta yi wa in kuntum maraba aw ala safari kaga duk ta hadari ko ku mata majinyata ne ko kuma kuna kan halin tafiya amma lafiyar ku kalau in dai an rasa ruwa kawai a yi taimama wala ya kuno adamul ma'i sababin wujudi taimuni amma fa rashin ruwan nan baya kasancewa dalilin wajibcin taimama illa idza ya isa an yajidahu sai dai in ya ɗaiɗe ƙaunar samun ruwa ba wai kawai don ka rasa ruwa shikenan sai ka yi taimama ka yi sallah ba wannan baka samu dalili na wajibcin taimama ba sai ka ɗaiɗe tsammani na samun ruwa yuridu malam yana nufin au ya galibu ala zanni adam wujudi ko kuma rashin samun ruwan ne rinjaye ga zakansa shine ya isa din bai ce idza ka yaqana ba yaqini daban ɗaya bai kauna daban in rinjayen zato ana kai masa ɗaya bai kauna ba ka da yaqini amma dai mafi rinjayen zakanka kana ganin ruwan ba zai samu ba fil waqti a cikin lokacin sallah anan ma yuridu bil waqti abin da yake nufi da lokaci anan al waqtul muqtari lokacin muqtari ba lokacin da ruwa ba ka ɗaya da kauna ruwa ba zai samu a cikin muqtari ba farkon muqtari ba wai lokacin laruri ba to sai kai taimama a cikin muqtari kai sallar wa huwa alladhi yasta'minu fi hadha al babi kullihi wannan shine kalmar da ake amfani da ita a wannan babun gaba daya duk lokacin da mai risala ya ce maka fil waqti to yana nufin al waqtul muqtari ka san al waqtu waqtani waqtul muqtari wa waqtul daruri ko shi lokaci ai iri biyu ne na sallah akwai lokacin muqtari da lokacin daruri to shi mai risala duk lokacin da ya ce maka fil waqti to yana nufin waqtul muqtari kar ba ka sha wahala sai sa nan da ya gaya maka a farko kawai yake maka idza ya isa an yajidahu fil waqti to yana nufin alwaqtul muqtari wa huwa alladhi yasta'milu siyan albabi kullihi kuma shi ne lafazin da malai yake amfani da shi a cikin wannan babi gaba ɗaya duk inda ce maka waqtu to waqtul muqtari wani asu shi dai bai kauna na samun ruwa inna ma yakunu yana kasancewa ba da an ya tulubahu bayan ya neme shi ɗalaban nema la ya shuku da baya wahalarwa da nufin da mutum irinsa mutum kamarsa ba zai iya wuce guri kaza wajen neman ruwa ba sai ya iya gwargwadon kamarsa ɗin zai duba jejin ya san jejin sosai ko bai san jejin sosai ba idan a daji ne lafiyarsa isasshiya ce yana da ikon da zai tafiya mai nisa wajen neman ruwan ko ba yi da ikon tafiya mai nisa to ya nema neman da ba zai wahalar da mutum irinsa ba ina fata an gane ba kawai haka da ka zai ce yanzu kan ya ɗaya bai ƙauna ba zai samu ruwa ba a sai ka gwada nema ka ɗan dudduba in ma a daji ne ka ɗan lalle ka ba ga alama wasu tsuntsaye da ake samu su a gurin ruwa ko wasu dabbobi ko wasu ƙwari da kanka suna shawagi wanda yawanci ana samun su a inda ruwa yake ba duk baka ga wannan alamar ba kuma kai baka san wannan dajin akwai ruwa ko babu ba ka gane ai to wala yalzamu talabu neman ruwan alwala baya lazamtarsa illa idza kana yarju wujudahu sai dai in yana kaunar samun ruwa aw ya tawhamu ko yana zaton samun ruwa din to a nan ne zai tashi ya dan nema iya gurgurdan abin da zai iya amma in kada amma idan ya yanke shakku bi adamihi da rashin ruwa ya tabbatar ruwa ba zai samu ba kaga wannan yana da yaqini kenan to fala dulubu kar ma ya tsaya neman ruwa daga lokacin mukutari yayi kawai yayi taimama yayi sani to alhamdulillah sai wasani ba minhu ba da sanati anwa'i to alhamdulillah mun gama asalin rashin ruwa saura kuma abin da yake cikin hukuncin rashin ruwa shi ne a sali'in to alhamdulillah dan a baya ba ya ce maka ba wa kad ashara ila al-awwal minhuma ma al-hukmi yace maka a tabu yajibu da adadul ma'i ko in ma hakikatan kenan wa in ma hukuma to mun gama rashin ruwa hakikatan saura kuma rashin ruwa hukuma shine wasani minhuma din da zai gaya maka sai ne alhamdulillah masu nahu ɗayan su ya zo malam basiru fa kamar na gaishe to sai ne oh to haka ba shi da askari to kafi kafi na talatin da nawa da takwas ko da tara yawwa shafi na talatin da takwas ina za mu tashi to a farkon su kira wala yajma'u faridataini mai mai sallah baya hada sallolin farilla guda biyu taiminin wahidin da taimama ɗaya. Ya yi taimama ya yi sallar azahar, sai kuma lokacin la'asar ya halarto da wannan taimama ta ta azahar ba ta warware ba, to ba dama ya sallaci la'asar da wannan taimamar azahar ɗin. Da kilashin na wafi da saɓanin nakul fili, fi faurin a zama ɗaya. Yana yin taimama, ya tashi ya yi sallar farilla, to babu laifi yana idar da farillan ya tashi a jere ya kawo na fulfulun tafi fauri an musa alfauru shi ne almuwalar yawwa auta da atin lilfarili ko kuma na fulaka da ta zama ne biyowa bayan farilla ne wancan ya cika sharaɗin yin nasila ba ma farillar a lokacin ya kai mama ya tashi ya kawo nakula to zai iya ta kawo raka a yana yin sallama amma in aka samu yankewar lokaci tsakanin raka'a biyu da wasu rakawoji masu biyu to wannan ba ta biyu sai ya mata taimamata saboda ya bi sharaɗin alfauru shine almuwalat ko kuma taimama a nafila nafilar ta zama tabi'atin ne biyowa ne lilfarin daga sallan farilla yana idar da farillarsa zai iya tashi yayi nafila in lokacin halittin nafila wasu fawa'ita a cikin tserarin salloli yara masu da taimama ɗaya ko kowace sallar ƙala'i sai ya mata taimamarta ƙaula na ainihin zuwa guda biyu. Wancan hukunci na layi da mawufari da ta yi da taimunin wahidin ana nufin alhajir wal mustaqbal sallar yanzu da wacce za ta zo nan gaba kamar yadda na yi bayani ba za ka sallace su da taimama ɗaya ba amma alfawaitu tsirarrun salloli da suka zama ƙala'i ko biyu ko uku ko huɗu ko goma ka iya rama su da taimama ɗaya tun da su lokacin su duka ya wuce ko kuma a'a ita ma wannan sharaɗin yana nan ba dama a haɗa farilla biyu da taimama ɗaya ko da na lama ko ne ƙaula na an yi faru zuwa guda biyu. Wa man adimal ma'a wasa ida mutumin da ya rasa ruwan alwala ko wankan janaba wasa ida ya rasa ruwan a wato gurin yin taimama. Ka gane ai hatta ka da waqtu daruri har lokacin laruri ya fita sallar ta zama qala'i fal mansusu qawli abun nassan cewa dai su kuduha sarayar wannan sallar a kansa sallar ta faɗi ba zai rama ta ba kuma ko an je lahira ba a bisa bakin ta ka gane ai ya rasa ruwan alwala ka ga ba laifinsa ba ba sakacinsa ba ne ba ƙariya ba ne dama ce ba ta samu ba shi ko Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko to shi bai samu damar ba ya rasa ruwan alwala ba a yin sallah ko sai da alwala ya rasa gurin yin taimama eh kamar mutumin da aka daure shi a kai ka ga ba za ka ba shi ruwa alwala ba a ciki dai in sun ma alfarma a fito da shi ya je ya yi alwala ya yi sallah wani lokaci ka samu dama ma a zo ka yi magana ma ba ka san har ka kwana ka wayi gari ko ka wuni ma kuma ba dama ka buki siminti ka yi taimama don ba a yin taimama a bulo ko a jikin ginin bulo ko to kaga wannan ba yadda zai bai samu ruwan alwala ba bai samu gurin yin taimama ba har lokaci da duk sanda da sauke shi a wannan yanayin to kauli abun na sancewa su kutu ha faduwar wannan sallar wannan ta ina yake ina ka magana ba wa ibn al-qasim amma a cikin wannan hukunci an rawaito daga Abdurrahman ibn al-Qasim babban almajirin Imam Maliku yace a a sallan farilla fa lamarin ta yana da nauyi yace yusalli wa yaqdi zai yi sallar a haka duk sallar da ta zo ba alwalan ba taimaman ko a cikin kashi da fitsari ne aka daure shi ya tashi ya yi ta haka ko zai sujjada akan kashi ne shi ne halin shi ne damar da ya samu bai da wata dama sai wannan ya yi amfani da iya damar da tunda an ce illa wusa'a la yukallifu Allahu nafsan illa wusa'a Allah ya bashi damar da zai yi sallar ba alwalan ba taimaman a cikin najasa to ya yi ta haka sannan duk lokacin da ya samu dama in ya fito wa ya kaji kuma zai rama in Allah ya karɓi wancan wannan da galama ta zama nafila in wancan bata karɓu ba ya fita daga cikin zunubin tarikun salat tunda yayi wannan din in ta karbu to wacce din da ya ta kubutar da shi daga tarikun salat ibn al-qasim shi dai abin da ya gani a ce sallah an bata kwata kwata ba a yi ba yace kai ku salli wa ya qabi wa qala ashabu shi kuma mala ashabu shi ma babban malami ne almajiri imam malik shi kuma yace kai la ya qabi ba zai rama ba dan me zai rama Allah dai ya hana shi ruwa ya hana shi wajen yin taimama ya kai masa sallarsa a haka tun da ya miƙa ta a haka don me kuma za a ce sai ya an taɓa yin sallah biyu guda biyu ai ba a sallah biyu duk wanda kai shi kenan saboda haka yake layin ƙabi ba zai rama ba sallarsa da ya yi ba alwala ba taimaman ta inganta ba zai rama ba wa ƙala asubagu shi kuma imamu asubagu kauli uku ne da shi ya saba wancan sukutu hadin yace la yusalli a'a ba zai yi sallah ba ba alwala ba taimama hatta ya ji da ahadahuma har sai ya samu ɗayan biyun alma'u ko as-sa'idu bi ma'ana sai lokacin da ya fito zai yi alwala bi al'amur kaga wannan san faduwarta to waɗannan maganganun suna da muhimmanci kwarai amma maganar ibnu al-qasim ta fi zama karɓaɓɓiya ka yi ta a lokacin da in yayi sannan in ka fito ka samu ruwa ko gurin taimama ka yi alwala ko taimama karam wannan ya fi kukutarwa daga shakku ko kokwanto yawa da samun yaƙini eh wanda ya ce ba za ka rama ba kai za ka yi ta tunani babu alwala ko ne sallar babu taimama kuma a ce ba za a rama ba shi kuma wannan ya ce ba zai yi sallah ba alwala ba taimama ba kuma kai ma ba za ka samu nutsuwa ba kana gani ana kiran sallah kana biyowa kana gani lokacin sallah zai fita ba ka yi sallah ba kwana da kwanaki ka ce sai ka samu ruwa ko sai ka samu gurin yin taimama kaga wannan ma dai ba za ka samu fita daga kokonto ba to gara ka ɗauki magana ibnu qasim lokacin ta yayi ka yi ta haka sanda ka fito kuma kana lissafawa duk kai alwala kalamar alhamdulillah sai التاج الجامع للأصول كتني kada ba zuwa yi da ya sa da ba kwalga da ba da wani wani akan wannan da ke da yake da ba wani ya fara kwalga da canza za ka kai yake kwana shi kai da shi da abokin zane alwajirin suna jira abinci mu gama cin tuwa a bakin kwalga su ya kwanta a kan wancan jini na bakin kwalba lokacin da ruwa sosai suka ji canjin shi abokin nasa dan kalmi da shi ya tura shi suka ta karya haka ya ce kwana shi kai ya ce shi ke nan kwana shi kai ban tsarayi juyi zai to ya za mu taji ta masha Allah kuma ga ake da mutanen gida masha Allah Allah kiyaye masha Allah shafi na 86 a cikin kitabu tsahara a cikin wannan babi ko fasali a cikin alfasalin sani suka ihiri dami ba wani hadisi za mu tashi an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala marra annabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbansa sai ya zo wucewa ta wajen wasu kaburbura guda biyu fa qala yace innahuma kaburbura ne fa an binne mutane amma manzo Allah ce hakika waɗannan mutanen da suke cikin kaburburan guda biyu innahuma inna ay man fil qabrayn waɗanda suke cikin kaburburan nan guda biyu la yu'azzabani wallahi ana azabtar da su ka san mu ji manzo Allah kashifi eh yana ganin abin da yake billa a cikin kasa yana ganin su a cikin kabarin ana musu azaba amma su sahabbai kawai kabari suke gani abin ne yace wa ma yu'azabani fi kabirin ba ana musu azaba ne cikin wani babban abu ba bi ma'ana babban abu a wajen ku ai fi shay'in kabiri inda nasi yawa li suhulati ta'khudh min al-bawl wal namima saboda saukin rashin kiyaye fitsari da annamimanci ko ko saukin kiyaye fitsari in ka ga dama abu ne mai sauki ka tsarkaka daga fitsari abu ne mai sauki ka kame harkaka daga annamimanci saboda haka abu ne mai sauki da mutum zai kiyaye ba ana musu azaba bane cikin wani babban abu wanda yake da wuyar kiyayewa sakacin su ne kawai ya jawo ake musu azaba amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin su ɗaya daga cikin mutanen da ake yi wa azaba a cikin kaburbura fakana ya kasance la yastatiru min al-bawl baya sutuntuwa daga fitsari bi ma'ana la yastabri'u baya istibra'i daga ya zauna fitsari sha daga fitsari ya gama zuba kawai zai zuba ruwa ya tashi abin da ya rage bai matse ba ya sako ya taba wandan sa kaga ya kunce masa tsarki in yayi alwala bayi da alwala in yayi sallah bayi da sallah wannan shine dalilin da yasa ake masa azaba a cikin kabari wannan kuma shine muhammad shahi ina muna muna magana ne akan tsarki na fitsari da jini da sauransu yace wa amma al'akaru amma ɗayan fa kana ya kasance yamshi bin namima yana tafiya da annamimanci tsakanin mutane magulmaci ne ai al-ifsadu bainan nas bil kalam shine annamima ba ta tsakanin mutane da wata magana ta gulma shine aikin sa ya mutu bai tuba ba gata tun daga kabari ana masa azaba kuma akaba jarirata rabatan to da yake manzo Allah ne mutum ne mai tausayi bilmuminina ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai ne ga muminai sai ya ɗauko tankar dibino ganyen dibino guda ɗaya ra'aba amma ɗanya fa shakka sai ya tsaga ta lisfai rabi rabi gida biyu fa garaza sai ya kafa fi kulli kabari a cikin kowane kabari ɗaya sai ya kafa wahidatan ƙwaya ɗaya dama guda ɗaya ne ya tsaga biyu wannan guda ɗaya ya kafa shi a wannan kabarin ɗayan ma ya kafa a ɗaya kabarin. Ƙalu sai sabai suka ta ya Rasulallah lima fa'alta haza dan me ka aikata wannan su ba su gane dalilin kafa wannan ganyen dibino ba. Ƙala manzo Allah ya ce la'allahu wataƙila wannan abin da nayi yukaffafu anhu ma zai sauƙaƙa musu azabar kabari. Malam yayi ba sa matuƙar ganyen dibino nan guda biyu bai bushe ba. sauke maza Allah ya nuna musu saboda baya jin daɗi ya ga ana azabtar da al'ummar saboda haka yayi wannan kaga albarka hannun manzon Allah ne ai ba ko na ganyen dibino ne ka yago ka je ka dasa akan kabari zai dauke wa kabari azaba saboda darajar hannun manzon Allah da albarkar da take jikin hannun ai mai sharhi yayi lamba ko tun a wajen wahidatan ma yace ai falqatun wahida na sha ɗaya da yake malami ya yi basa, ai, la'allahu ɗin nan yana nufin arju, ina ƙauna raja'i ne, ka sani kuma wa raja'u Husara sallama mu haƙaƙun, raja'in manzon Allah abin tabbatarwa ne dama kalmar la'alla har har su taraji, ai harafi ne na taraji, ƙaunar faruwar abu, kana ƙaunar abu, ko da mustahili ne in zai samu kana so, ko da ka san ba zai samuwa ba ne. To amma a wajen manzon Allah da wajen ubangiji in Allah ya maka la'allakum tuflihun ba za ka ce wata kila za ku a'a hakika za ku rabauta kalmar la'alla a wajen Allah muhaqqaqun abin tabbatarwa ne haka nan la'alla a wajen manzon Allah daraja'uhu muhaqqaqun abin tabbatarwa ne duk inda ka ji magana ce la'allahu kaza to ka zuba wannan abin ido sai ya faru ko abdullahi ibn umar da suka yi jayayya da maza Allah game da azumi kullum da yin sallah kullum a ƙarshe maza Allah ya ce wataƙila fa za ka yi tsawon kwana wataƙila za ka yi tsawon kwana ya zama kuma shekaru sun yi yawa ka tsufa ka yi rauni ba za ka iya wuni da azumi ko ka kwana kana sallah ba shi dai ya ya gani zai iya ce to shi kenan to ya aka yi sai gaji aka shekara tamanin da wani abu tasi'in da wani abu sallar daren ba ta yiwuwa kullum azumin har ma ya ɗauki wani hikima wanda dai gefen ya zafi da manzo Allah an sa da alahira su rabu da manzon Allah da alkawarin kullum zai kwana yana sallah kullum zai wuni yana azumi in ba ran sallah bane sai gashi da tsufa yayi tsufa ibn umara ba zai iya azumi kullum ba sai yayi kwana bakwai yana azumi sai kwana bakwai yana shan ko ya za a yi da wannan kwana bakwai din da ya sha tun farko kuma yayi nadama yake kai da na san haka ne da na karbi wannan nasiha ta manzon Allah to kalmar da Allah a wajen manzon Allah muhaqqaqun ne takfiful azabi anhuma ko sauƙaƙawan azaban nan da ake yi wa mutanen kabarin nan yana tabbata ne ma da matil jaridatu radbatan matakar jaridan nan tarkar dibinan nan dan yaci fa inal akhdara ko domin koran itace danye yasta gabrul bayt yana nema mamaci gafara wajen Allah ma da marqaban matakar wannan abu ya dawama yana danye wannan a fahimtar wasu malaman hadisi eh amma yawancin malamai musamman ahalullahi suna ganin albarka hannun manzon Allah tunda tun bayan manzon Allah da yawan ba mu ƙara jin wani kuma yayi ba a to yaushe ka gano ana musu azaba a kabarin da har za ka yanko tarkar dubino ka kafa musu ka gane ai an ummi qaisin binti nisan an rawaito daga ummi qaisin yar mihsani anna akat bibinin laha kajiri ta zo da wani ɗana ta ƙarami lam ya kulli da'ama da bai fara cin abinci ba yalo ne jariri da ake shayar da shi nono bai fara kama abinci ba ta zo da shi ila rasulillahi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ajlasahu manzala sai ya zaunar da shi fi hijiri akan cinyarsa ka gane ai fi hijiri akan cinyar bi fati ilhahi hajrihi ko ashharu min kasriha akwai hijiru Ismail, akwai hajiru Ismail, amma ɗaure hawun na shi hajiru alhajaru shi ne dutse. Eh, ai, jimun ɗin fata ne, alhajaru aswadu, wannan kuma hajiru ko hijiru. Ka gane ai, ai fi fi hadunihi ko hidunihi akan cinyarsa. wa karar adatu ahlul madinati a wannan lokacin da manzo Allah ya kaulato Madina al'adar lansaru mutanen Madina ne an yi atu da alfalim su zo da jariransu ila nabi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa yuhlikahum bi tamri sai ya makala wa gandan su dibino wa yad'unahum bil baraka al halkatu nas zai kawo dibino danye ko bushashe dai in ya sa a bakinsa manzo Allah sallallahu alaihi ya tauna ya tauna dibinan yayi laushi sai ya ciro dibinan da yawun bakinsa da albarka sai ya sa a bakin jariri kuma an kiyaye duk waɗanda manzo Allah yayi wa wannan sai da suka shahara da ilimi a zamani yawanci ba su tashi sun yi wayo sun gane manzon Allah ba tunda yawanci ana kawo su ne jarirai duka duka kaga shekara goma manzo Allah ya a Madina wani bayan hijira da shekara uku aka aibe shi wani bayan hijira da shekara bakwai wani bayan hijira da shekara tara wani ma a shekara da bazan Allah zai yi wafati aka aike shi aka kawo shi yayi maza kaga shi ba zai gane ma kamannin manzon Allah kamar da sahabbai suka rayu da shi ba to amma sun taso a cikin tabi'ai duk da cewa su ma sahabbai ne tunda sun ga manzon Allah manzon Allah ya gan su ko da ba za su iya ba da shaidar lokacin ba a shari'a sun su sahabbai ne to amma sai da suka yi fice a cikin sahabbai saboda ilimi yi saboda albarkar yawun bakin manzan Allah. Al'ada ce ta mutanen Madina. To ita wannan mata Ummu Qaisin binti Hisan ita ma ta kawo ɗanta jariri wajen manzan Allah. manzo Allah ya karbe shi fa ajlasa wuti hajrihi sai ya zaunar da shi akan cinyarsa to abinka da jariri fa bala ala saudi sai ya fitsari akan tufafin manzo Allah tunda lokacin ba nafsi babu ne wannan abu pampas duk babu shi eh mu kuma fitsarin nasa ya ya taimake mu mun san hukunci kaga yanzu za a sanya za a yi idan jaririn da bai fara cin abinci ba ya ma fitsari ba da abi mai mazala sai ya kira yake a kawo ruwa da aka kawo ruwa fa na ba hahu sai ya yayyafa shi a kan fitsarin wannan da zuru bai wanke ba ka gane ai yawa bai wanke ba wannan sharadi ne guda biyu sai ya fawo fitsari ruwa kamar da ya kawo a lamba ta sha biyu a gefen can a ƙasa yace shar'ani la budda minhuma sharuɗa ne guda biyu wanda ba makawa gare su an ya kuna dunal haulaini yaron nan ya kasance bai kai shekara biyu ba domin ya kai shekara biyu ya fara cin abinci wa an yi la ya tanawala amma ya tafi min labani ko kuma a lokacin bai sha abin da yake isasa na nono ba ko da bai kai shekara biyu ba ya sha nonon wata goma sha takwas wata ashirin wanda nonon da yake bukata ya sha ko lokacin aka daina ba shi nono zai rayu ko shi ne ibnu sakirin lam yakul ta'ama to kalmar fa ajlasa hudun nan to ya gaba da shi fa nadahu ai sabba alaihi ya zuba ruwa akan fitsarin biduni isala ba tare da kwararawa ba wa hada ma'anar nabi wanda shine ma'anar yayyafi inda aka ce yayyafi an sani kaɗan ne ko farawa daban yayyafawa daban aka ce farawa kamar da bakin buta ko da bakin kwano shine shine isala kwararawa sabbalai ya zuba ruwa yayyafawa biduni isala ba tare da kwararawa ba wa hada ma'anar nabi al'ati وفي رواية فدعا بماء cikin wata ruwa ya zo da ruwa farashahu ya yayyafa shi duk ɗaya ne da fanabahu da farashahu ai ba da asirul bawl minhu ko bayan ya matse fitsarin daga jikin sa shine rashi amma wancan nabahu ya yayyafa akan fitsarin wa fi ruwati falan yazid ala anna ba bil ma'i bai ƙara komai ba akan yayyafun nan da yayi da ruwa bai ƙara ba bai matse ba bai kama ya dirra ya wawance ya ci cuɗa ba. Wa rawa hadhihi al-arba'atu al-khamsa al-khamsatu marwayta biyar daga cikin sitti sahihi. Rawa hadhihi al-arba'atu rawati waɗannan hadisai guda hudu da muka karanto tun daga tun daga najiya guda ɗaya a guda biyun jiya da kuma waɗannan guda biyun yau. Duka marwayta biyar suka rawace su. Ana Aisha ta qalat tace Utiya Rasulullah sallama bi sabil an zo wa manzara sallama da yaro karami yarba'u da yake shan nono fa bala fi hijri ko fa fi hajri sai yayi fitsari akan ciyar manzon Allah fa da abi mai yayi kira a kawo ruwa fa sabbahu alayya zuba ruwan akai kaga irin wancan kenan rawahu muslimun ka gane amma dai mu gane yaro aka ce namiji kuma jariri da bai fara cin shi idan ya mace ce fa jaririya ko yau aka aibe da ta fitsari sai an wanke kamar yadda ake wanke fitsarin babba eh in ya mace ce ko jaririya ce fitsarinta ya bamba hukuncinsa daban da fitsarin jariri na miji duk wannan ana maganar sabiyin ba sabiyatin ba ko a tafi bi ibnin laha sagirin ba bi ibnatin laha sagiratin ba ina fata mun gane sharadi ne ya zama namiji ne jariri kuma bai fara cin abinci ba rawahu muslimun an lubaba ta mithl halis har wata daga lubaba yar halis qalat tatu kana al-Husaynu fi hijr Rasulillah kaga nan da ke sama kawai ya kawo wata rana sayyidina Husayn Imam Husayn yanzu ɗan shi'a ba Imam Husayn da shi ake gane shi in an sa masa imamu amma yake kana al-Husayn kawai saboda su muhaddisai ne ba matafiyar su ɗaya da masu cewa Imam Husayn ba in ya gada mana ya ce maka radiyallahu ta'ala an su ko su ce Imam Husayn alaihi salam ko yayi lamba ta hudu dan ka san waye ibnu ali radiyallahu anhu ma sayyidina husayn kallin sayyidina hasan dan sayyidina ali Allah ya kara musu yadda wata rana yana jariri fi hijir rasulullahi a cikin cinyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa bala alaihi sai ya fitsari ga manzon Allah fa qultu zina na lubaba bintul hali tana gurin sai tace ilbas taubat ya rasulullahi ka daura wani tufafi a jikinka wa adini idaraka ka bani farjallan naka da aka yi maka fitsari a jiki hatta aga tuna wa hannaje na wanke ma shi na dawo ma da shi saboda kowa a lokacin yana zamanin kowane irin fitsari ma najasa ne kuma hukuncin sa wankewa qala sai manzo Allah ce inna ma yughsalu min bawlil unsa kaji ba to ki sani ana wankewa ne fitsarin ya mace jaririya fitsarin mace ne dole sai an wanke koyawa aka haife ta wa yunzahu ana yayyafa ruwa ne min bawlil zakari daga fitsarin jariri na miji kaga wannan ya fitar mana da wata hukuncin dalla dalla rawahu abu dauda وأحمد والحاكم أن أبي سمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله يتجه قتل من بول الجارية أنا ويش فتال يالي جارية قلمة ويرس أما أنا ينيتي من بول الغلام لك فتال يالو قلمي جارية رواه أبو داود والنسائي عن علي قال يقتل بول الجارية شيما وأن حديثي ليه موقوفي لك سيدنا علي shi ma ya faɗi ruwansa ana wanke fitsarin yarinya ƙarama wa yundahu bawlul gulami ana yayyafi ga fitsarin yaro ƙarami malai na ɗan matuƙar yaron nan bai fara cin abinci ba rawahu abu da haka za wa turmuzi shi ko turmu yaron take marfu'a shi imamu abu da yaro ne haka za mawqufi an abi mawqufan kenan shi kuma turmuzi yaro take marfu'a shi ma sayyidina ali yake anin nabi kenan wa anhu daga shi sai dina ali kala kuntu rajulan mazza'an na an fita daga fitsari an shiga mazi to alhamdulillah mu kwana anan sai mu tashi a hukuncin mazi inda mun gama hukuncin fitsari alhamdulillah sauri to ina za mu tashi harful khafi musarul hadithin naba a farko muke harful kafi kafi na ɗari da shida to ina ne anya ko ka zo wannan karatun mun yi shi mun yi shi mun yi alkabaru a shirku billah mun yi kabarin kiyanata an tuwa dasa a kaka mun yi kitabun lahil kisar sai kafaratul majalisi hadisi na tara yawa shafi ɗari da bakwai wancan kafin mun yi shi farko harfin kazi shafi ɗari da bakwai ne a hadisi na tara kafaratul majalisi kafarar gurin zama in ka zauna a majalisa aka yi hirar siyasa ko hirar ƙwallo ko hirar 'yan mata ko hirar kasuwanci wani ya wani kuɗi wani harka kaza da kaza yake yi ko ma wace irin hira ce ko ta duniya ce ko ta mece ce idan an yi maganganu da ba su dace ba to kafarar da za ka yi Allah ya yafe maka kurakuran da kai a wannan majalisa an ya kula al'abdu bawa musulmi ya dinga cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka astaghfiruka wa atubu ilayka shine kafaratul majlis ka ce subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji wa bihamdika tare da godiyarka ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai wahadaka kai kadai kake la sharika laka babu abokin tarayya gare ka astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilayka ina tuba zuwa gare ka rawahu tabarani al-ibn mas'ud kafa bil mar'i isman ya ishi mutum zunubi in mutum yana neman tarin zunubi to ya ishe shi zunubi an yi hadisa bi kulli ma sami'a ya dinga zantar da dukkan abin da yayi kai san kin ba da labari duk labarin da ka ji sai ka zantar sai ka ji yadda wasu to in kana neman tarin zunubi wannan kadai ya faishe ka zunubi ko baka sata baka tata baka zina baka luwadi baka gulma baka sauransu ka ce duk labarin da ka ji sai ka adar to wannan ya ishe ka zunubi don wani labarin ƙarya ne wani labarin annabi manci ne wani labarin jiba ne rawahu muslimun kafadil mar'i isman ya ishi mutum zunubi an yi kare ayyai bil asabi a dinga nuni gare shi da yan yatsa ka gane ai ko da yana hali yake ciki ba in ya shahara yayi suna yayi farin jinin da duk inda ya wuce ana nuna shi to wannan kadai ya ishe shi zunubi in kana khairan idan nunin da ake masa na alheri ne to fa hiya mazalla wannan timtibe ne eh ce kai wannan akwai ilimi bakin mutane guba ne wata nan wani bakin sai ya ja ka ka aikata samu yace illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya ji kansa dai dai ne cikin wanda suka shahara ta bangaren alheri ya zama kuma ya kubuta daga zunubi a dalilin wannan shaharar da yi wa in kana sharri in kuma aikin da ya zama sharri ne ana nuna kai wani dan sane ne wannan barawo ne wannan karka yadda da shi in ka ganta a guri kaza karka yadda da shi to fa huwa sharru wannan nuni da ake masa ya zama sharri رواه البيهقي كفى بالموت مجاهدا في الدنيا متوى تائسة تسا mutum ya gudun duniya wannan alba'u din da ake kawo kafajil mar'i kafajil mauti duka wannan ba'u ziyada ce asali a fasara ba ta aiki kamar wa kafabi jahannama sa'ira ka gane ai bar a fassara ba ta aiki kai wa kafa jahannamu sa'iran jahannamu ta jahannama kafa ta isa sa'iran kuna ga kafiri ba akwai inda Allah ya cire ta ba wa kafallahu al-mu'minina al-qital akwai kuma wa kafa billahi wakila akwai wa kafallahu akwai wa kafa billahi to duk inda aka sa ba din nan daidai take da wa kafallahu in aka ce wa kafa billahi wakila ai wa kafallahu Allah ya isa wakilan abin dogaro ba din ba ta aiki a sharri to wannan ma duka ba'u za'ida ce eh kafadil mauti ai kafal mauti mutuwa ta isa ta zama muzahida mai sanya gudu fi duniya cikin duniya wa murajjiban ta isa ta zama mai sa kwaɗayi fil akhir cikin neman lahira ko malami bai ma wa'azi ba ko ba a ja ma ayar qur'ani ba ko ba a jawo hadisi ba kana gani a mutu a gabanka mutumin da ka tashi tare da shi abokinka ne a ce ya mutu ko wanda ya aife ka a ce ya mutu ko wanda ka aifa na goye ma a ce ya mutu kuma ya mutu nan fa ya mutu ya tafi kenan ba zai dawo ba duk wanda kuka kai kuka binne ba ku taba ganin wanda ya dawo ba kuma ba ku taba jin labarinsa ya ce muku ga yanda aka yi wannan kadai ya isa ya saka guji duniya kuma kai kwaɗayin neman lahira rawahu ahmad to alhamdulillah lokacin sallah ne fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المبدود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما بعلمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله